أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yake kuma kala rahimahullahu ta'ala sannan malami mai tambayi ya ci gaba da cewa Allah ya amsa wa man li ba'd ma taqaddama nabad yahsar fi ad-darain in kana akhad wa zal wa'id qalahu khairul wara li shaykhina yaqdatan bila mira wa man yatub min fi'lihi wa yandami thumma yujaddidu tariqa islami yace wa man wanda na bada ya jefar liba'ad ma taqaddama fashashin wayancan sharuɗa da kadimun ambata ya jefar da wasu daga cikin sharuɗan nan yaqtar fi dunya fi darain zai tabi a cikin duniya da lahira in kana ahad in ya zama ya rike wannan alƙawari kuma ya watsar da shi wa zal wa'idu wannan narko da azaba da tafewa wanda za su samu wanda ya jefar da wa'annan wasu daga cikin wa'annan wata sharuɗa qalahu khairu zala li shaykhina haka fiyayyanta li kai faɗa shehu mu shi ne shehu tijani duk wanda ya karɓa ya bari to ko zai samu tafiya a duniya da lahira ya kabatan ya faɗa masa a farke bila mira ba ko kwanto wa man yatum min fi'lihi wanda ya tuba daga wannan aiki da yayi na jefar da wasu daga cikin sharuɗa wayan dare sai kuma ya zama yayin dama sun mai jaddi tsarika sannan sai ya zo kuma aka mai tajidin tsarikarsa to ya sulani zai kubuta daga watan tafiya da muka faɗa ta duniya da lahira ma ta kaddame ta abin da gabata ko tarko ziyarar shine burin ziyarar nan ai qasdul awliya inhum waliyai lil intifa'i bihim dan amfanuwa da su wal istimdad minhum dan neman da gare su watar kuma adahu da barin wani kuma min al'aurar daga cikin wuradai alwajibi akhadha wanda suke wajibi ne in an karba ayi sai mutum ya waka da su lidduhu da shiga fi turukil mashayi a cikin dariƙa shehunai wal mudawar da dawama ala alwurd bisa ga wurdi idan ma ta har mutuwa da Allah ya turuka shine ya karba alƙawarin cewa ba zai bar su ba tarkan kulliyan bari gaba daya ala jihati tarh lahu ta hanyar jefar da su bil marrati a wani lokaci litahawun ya jefar da su ne don wulakantawa aw istihza'i ko don girman kai da da istihza'i aw nahu zalika kuma kamancin wannan wa in lam ya'khudhu ghayruhu ko da wannan sawato da karbe shi ba wa alfazu abiyati talaffuza na waɗannan baitoci guda uku kullu ha gaba daya wa da hatin bayanannu ne ya kulu to abinda mara yake fara a cikin wannan baitoci guda uku wa idza waqa min al muridi al akhid li hadha al yurid nabz li ba'd ma taqaddama idan jefarwa ga wasu daga cikin sharkan sai gabata ya auku ga muridin da ya karɓi wannan tariqa wa ahara mafi cancanta ma idan nabazal jami'a idan ya watsar da duk wato wurin da ya karɓa sharuɗan da aka bashi da ya watsa da su ba da taƙayyudi bil ahad bayan ya rafe da wannan alƙawari fa innahu to wanda ya wannan ya tsaru zai tafi fi dare na duniya da lahira wata hullu bihi da hukuwa da hukuwa kuma za ta sauka masa fiye ma a duniya da lahira bila shakkin babu kokonto wala mailin babu ƙarya وذلك وانهم بنفس ده نفسي من سيد الوجود ده شغبان سامو عليه الصلاة والسلام ومن تعالى تبدع عليه بيي لشينا بشيء رضي الله عنه الله يدرشي مشافعة بكى بكى في حال يقبت أفركي لا المنازع عالم بالشباء إلا أن تدركه إناية إلهية في أمة إناية تعالى تارسكيه بسبق مشيئة الربانية da rigayen mashi'a ta Allah faidu wanda ya haka in akwai ina Allah tare da shi to sai ga ya tuba min fi'ilihi daga aikin da yayi dinnan wa yastani bi taqayida sai sabunta wannan rafiya da yayi bil ahd da wannan alqawari ala yadman law al idhn sahih ga wanda yake da izini ga tace nan arba bi hada sha'ani daga ma'abuta wannan sha'ani wa alihi da ma'abutansa ولفظ صلى الله عليه وسلم لفظ من زعل لهم في هذا الوعيد عوان النركو المسار إليه وعندما لئينه يزوى غريشي مذكور أم بدأي في جوائر المعاني أتين جوائر المعاني لمن أراد وأن يجلس أن يقف عليه يدني إن أسم وأن محيدي يجي دوب جوائر المعاني زي قوانا وقد سبق آنفا إتدازو مغانا تاقباتا ما يستفيد منه توجيه ذلك أبن لفسكنتر وأن يتفايدا تقوى wai da rubi sabab wanda dalili ma yake bayyana da shi hunalika a can in kana so ka je ka duba a cikin jawabin mani Allahumma ya tiya ubangiji inna nas'aluka sabata min amrina min man tabbata ka cikin lamari wa na'udhu bika min man qari da kai min libas hal hullatil amani daga tufan nan ta wato amincewa a amincewa wato tufantuwa da makarun layi بفضلك لفضلك وكرمك لكرمك يا أكرم الأكرمين يا مجد يا أرحم الراحمين يا مفيدك مفيدك آمين ولما نهى الكلام سدما يجمع مغنى فيما يجب منه تجديد الإذن وأن أكد وأن ثم تنهي تجديد دائما في الورد أوردي لكون من نبذه كلا سبب زمن وأن يبور لندك أو بعضا قوي بروسو استهزاء عندك استهزائي وتهاونا دولا قنتوا يمتلو أن أن أحرد أهل الطريق يا توفو وأن القاورين ما أبو تاقريك أردفه وما ليقم وأنكم سيد جبايانسا بما تجب منه التبرز أبن دعا إن كاي توبا ذاك إبا تجري ذاك إبا فقر كوي توبا ذاك كوي كلما وقع فيه المريد جسن المريد يذكر فأتكئر وأن عبد الله فتان توبا تجري ذا أمي بتوبا كوي ذي ولا يجب الانقلاب عن الشيخ رضي الله عنه kuma ba a ce wai wannan abu da ya aikata ya yanke gabarin shirin sa ba Allah ya tarje wala sadda wala saddan li abwabil mazidi wannan abu da zai in ya aikata kuma ba wai ya tofe ya toshe masa hanyoyin mazidi karuwar sa bane a tafiyar sa to fa qala sai ma ne ce kazaka fi'lu ma bi lahadi amar wa tarku ma anhu nahana wa bajar تحذيره كان من القلبية للناس أكثر من الجلية لكونها من فعلهم خفية مع فجره عن كل ما معصية وشدد التحذير في الذي انتقل عن النبي كونه يحرج العمل وكان يبري بفروض العين لكونها هي أساس الدين مع كونه يبري بكل أمر أتى النبي أو, أو في الذكر وبالمكفرات للذنوب وبالمطهرات للقلوب ومن عليه كتب المزيد وليس لازما له التجديد إذا كذاك هكذا نمتعل أي كتما به الهادي أمر duk abin da ka ji manzon Allah ya yi umarni da shi to kai kokari ka aikata shi watar kuma an wana hana wa gajar duk abin da kaji manzo Allah ya hana shi ya tsawatar kai dan uwa to kai ma ka hana shi tazihu tsoratan wanda yake yi shi rizani kana min alqalbiya yana tsoratar da mutane ga aikata saban Allah wanda ya shafi zuciya na zuci linnasi ga mutane ya fi tsanantawa ga saban Allah na wanda yake fitowa daga zuciya aksara fiye da inda yake tsoratar da mutane min aljaliya daga ayyuka na saban Allah wanda suke na zahiri wasu da tahziru an tsananta a likaunin likaunin hago likaunin ha saboda kasancewarta min fi'ilihim khafiya boyayya ce daga cikin ayyukan su muridai shi saban Allah da na zuci ma'a zajirihi tare da tashawar janama yana tsawatarwa an kulle ma ma'asiya ga dukkan wani abin da aka ce saban Allah ne ma ko ma wani iri ne inda saban Allah ne to shi da na tsawatar da muridan sa barin aikatawa washi da tahziru an tsananta wato tsoratarwa dinnan fil ladhi tuqir lil ladhi taqala nabi ga abin da aka tsoro ga annabi cewa ya tsananta tsoratar da mutane akai kaunuhu yawbidal amal wato duk abin da ya zama idan ka aikata shi yana bata ayyukanka to shi zai na tsanantawa shi ma daga ga muridansa kar su aikata irin wannan ayyuka wanda suke bata ayyuka ga baki da wa kana yuguri bi furudil aini shurjani yana kwadaitarwa da kiyayewa farallan aini a sallah azumi zakka hajji da sauransu likauniha saboda su farilla aini don kasancewa ta yi a sasu dini a kansu aka ɗora addini sallah saboda kashe zana tsanantawa a kan sallah ina kwaɗaitarwa da kulawa a kan sallah ma'a kaunihi tare da kasancewarsa yuguri yana kwaɗaitarwa da kulli amrin da ma dukkan wani lamari banda furudu dinan a ta anan nabi da inda aka labarin sai zo daga annabi aw fi zikir ko abin da yazo a cikin alqur'ani duk abu wanda yake mai kyau ne ya zo a cikin hadisi ya zo a cikin alqur'ani shi da yana kwaɗaitar da almajiran sa suka aikata shi wa bil mukaffirat lizunubi shi da yana kwaɗaitarwa ga muridan sa su dinga aikata abubuwan da ke kankare zunubai wa bil mutahhirat lilqulubi shi da yana kwaɗaitar da muridan sa su dinga aikata abubuwan da ke tsarkake zuciyarsu وما عليه كتب المجيد to wanda Allah ya rubuta masa dai cewa sai yayi saban Allah falaita laziman lahu tajridu to wannan ba ba wai dole ne akan sai tajridu ba misali haka dan tijaniya ka je ka sha giya ka ga giya an hana ka shan giya to shan giya nan da kai saban Allah ne abin da ake nema a wurin ka je ka tuba ba dan ka je ka sha giya ba kuma ka zo ka ce shawari maka tajridu a kana dan tijaniya ka je ka yi zina zinar da kai ba ta aka yi sai ka zo an maka tashiji ba a zina sabon sabon Allah sai to da haka ka je ka tuba ga Allah abinda ake nema gare ka kenan babu tashiji dan wai ka yi zina ko ka yi sata ko ka yi dukkan sai wasu laifuka abinda ake nema wurin ka tuba ita al isharatu nuni bi za da wannan ita da wannan da wannan bi za da wannan da ya faɗa wato min kauli da yake kaza kaza ka ai yana nuna ila ma tadammana tarjuma ta daga abinda wannan tarjuma ta kunsa ai ma yalzimu abinda yake lazartan man arada al da wanda yake so ya zo ka urdi wal hadi kaga ni go hadi amar abinda yake manzo Allah ya yi umarni da shi to yace al hadi shi hadi din ismun sunan min asma'i sallallahu alaihi wasallam daga sunayen manzon Allah wal munasabatu abinda yasa fil itiyani bi aka zo da alhadi anan duna gairihi ba a zo da wani hadi ba min asma'ihi daga sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam zahiratun abu ne wanda yake bayyana ne wa damiru kuma damiru fi tahzirihi raji'un yana koma li shaykh radiyallahu anhu tsoratar da wanda shawar gane ke almajiransa duk qarinatul maqami saboda dalilin matsayin da ake magana kai ويدل عليه ايضا على الاصل المعقود اصل اللي اقول له وكان شي ما نونا بذلك وانا قرينة الفتن هذا من كلام صاحب الجهال المعاني لقد نسمي جهال المعاني وهو في فصل وهو في فصل الدالة الدلالة منه وقال يقول وشكم فصل واتو شريا ود يجي ده شوت جان يجي والقلبية ده يجي قلبية نسبة لمعذوب wata saba ce na wani abu da aka shafe ta kadiru al ma'asi wato ma'asil qalbiya wato wato saban Allah wanda ya shafi kalbu kama yadul alayhi siyaw kamar da jira magana take nuna wa kaza qawlu wa karan da ce al jaliya aidan wato an saban Allah bayyananne ba na boye ba na bayyane wan taqal al murad bihi wa abin da yake nufi da shi anan ruya abin da aka ruwaito au sabata ko abin da ya tabbata aw sahha ko abin da ya inganta itibaran tibarati bil akhbari dan lura da martabobin labari ko a ce ruwiya ko a ce sabaha sabata ko a ce sahha agan go fi zalika fi fi zalika sihatan ingancin sa aw husnan ko can sa aw dhafan ko raunin sa hadisi sahihi ko hadisi hasani ko hadisi da'ifi وانتقل يعم جميعها يا حدو تكن su gabaki da ولذلك سودا تعبر به يفعي في فسر ده انتقل ده والله اعلم الله شيء ما في سن وفروض العين ده يتي فروض العين ولا شو ده هنا tsanantawa bisa ga farlan aini alwajibatul ainiya wato abubuwa ne wanda suke wajibi ne na na wajibi na na na hakika kamar mai kafara ji kamar sallah wa sawmi da azumi wa zakati da zakka wa sa'ir al mafrudati al ayniya da sauran faralle wanda suke na wajibi shi da ne tsaran da hakan su muridan sa lalle su kula da su wa zikr kuma al qur'ani shi ke cewa qur'ani ana zai mai girma wal mukaffiratun zunubi ina tsana kwadaitar da mutane su dinga aikata abubuwan da suke kankara zunubai al muradu biha abin da ake nufi da abubuwan da suke kankara zunubai al hisal wa saqabihu ina lati warada al khabaru wanda hadisi ya zo bi anna tukaffiru zunuba cewa tana kankare zunubai wajen ma'alumatun abubuwan da suke kankara zunubai ko suna da yawa وكتب كتب معناه هنا قرى يثبتر وان الله يثبت سياسة الله وهو فعل ماض فاعله المجيد وما عليه كتب المجيد تو المجيد يتسنى الله وهو اسم من اسمائه تبارك وتعالى يتسنى الله ومفعول كتب ومن كتب ومن عليه كتب المجيد ومفعول عن شابه محذوف an shafe shi da ilmi bihi dan an san shi taqdiruhu zamban wato wanda Allah ya rubuta masa zunubi wa man kataba al-majid wa man alayhi kataba al-majid zamban wanda Allah ya rubuta masa tun azar an rubuta sai aikata wannan zunubi din to shine maf'ulin da aka shafe ai zamban zunubi ai mukhalifatan li shar wanda ya saba shari'a wa tajdidu abinda ke tajdidu al-murad bi abinda ke da shi huna nan تجديد العذن صاب تعذن بالورد أوردي من الآخذ لقوان ليكربا لا تجديد التوبة بتجديد التوابا فإن التمادي حقيقة ذرتوا على الإسرار بسك ذرتوا غيرنبي يفضي بساهبي إلى البار yana kai mai aikata irin wannan zuwa ga halaka ya kulu to abinda malaki bada cikin wayannan baitoci rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa وكما يلزم الآخذ للورد لجميع ما تقدم kamar yadda wato yake lizimta wanda ya karɓi wurdi ga dukkan abubuwan da muka gabatar din nan kazalika haka ne yulzimuhu aidan al-akhdh ya wajaba gare shi ya zama yana yin ruko bima atana rasulul hadi al-akram da abinda manzo mai shirewa mai girma ya zo mana da shi wattar ya kuma bari ya yalzimci kuma bari lima nahana anhu sallallahu alaihi wasallam da abinda annabi ya hana mu shi Allah na cewa ma ataakum ar-rasul fakhudhu da abinda annabi ya zo muku da shi ku rike shi ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku kuma gabarin aikata shi ku bari wal muradu abinda ke nufi tarkul mukhalafati da abinda ka saban Allah ne ka bar shi fi'lan wa tarka aiki ne ka bar shi karka aikata bari ne ka bar shi فعلا وتركا للعوامر الشرعية أي كتاوى دبري الأمر شريعة أمر من شريعة بالمحافظة الجنة متيزم ينشيها في السر والألانية أقوله دبيني على الوقوف متيقا عند حدودها عند أقياكا شيء أقياكا شيء المرحية أبو كيايا لكثرة تهذير الشيء رضي الله عنه سبحانه أنا يوان أنا تورك ودشود جانيكي عنه ga ga sabawa umarnin ubangiji shi bisa dalilata cikin hanyar shiryawa wa tarbiyati da tarbiya min muhammad marta'il ma'asiyati az-zahira saboda duhun wato magangara da wajen makiwatar saban Allah na zahiri minha daga ko saboda haka saban Allah yana da duhu da magangara magangari wanda yake mummuna minha wal khafiya saban Allah kuma bayananne da kuma wanda yake boye وتحذيره رضي الله عنه أورته لشهد جانيك كان من الباطنة أكثر يا فيوان أورته وكسابا ألا نقوه من تحذيره من الظاهرة الجلية لقد أورته وديك إيدا سابا ألا وديك نبيني وقد كان رضي الله عنه شهد جاني هذا ما يكسر التحذير إلى يوان أورته ومن المعاصي لكسابا ألا بأصل هذا ما نقوه لنبيني wai baligu amma yana kai matuƙa a tsoratarwa su kalbiye daga na ɓoye min ha aksar min gairi hafiye da wanda yake na bayyane waka zalika da haka nan kawana radiyallahu anhu shi wani ya zama yishaddidu rajara wa tanfira yana tsananta tsoratarwa da korewa wai baligu yana kai matuƙa fi tahawuz a tsoratarwa wa tahdir da tsoratarwa min fi'il ma warada daga aikata abin da yazo an sai da rijal arsari daga shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallam anna fi'luhu cewa in mutum ya aikata wannan abu yuhbitul amala yana bata ayyukansa da dai sai ayyukansa su koma zero wa kadalika haka nan aidan kana radiyallahu anhu dan ya zama yuragibu yana kwadaitarwa akan matarjibin matakar kwadaitarwa في كل وقت مهين أقوى لوقتي أقوى زامني في المحافظة تواقمتي على المفروضات لتجا أيك فريق أيك من نفر الله العينية ونفك نفر, نفر الله وأن الله يوجه تامنا التي هي أساس الدين ونفك سنة في الدين مع كونه رضي الله عنه درك من كوشر جاني يوجب دائما قولي شيئا فتيتر وقت ala sabilin itlaqi bisa ga hanyar wawaitawa duk abu in an ce bin Allah ne wanda Allah ya farlanta maka dole ka yi su kuma sallah azumi zakka da haji da sauran ma an dai aibin Allah ne shugan na tsanantawa to lalle ne wata aminu fi kulli amrin kai yana ganewa ma ga dukkan abun wani lamari a tabihi zikir da alqur'ani hakim ne hikima ya zo da shi awwarada ina tsananta wato wato kwaitarwa ga abin da ya zo fi sunnati nabiyil mustafa al-muqtar al-karim a cikin sunnar annabi mu zababbe ne girma alayhi wa ala alihi amrun salatu wa salam mafi tsarkin salati da amun da gaba gare shi da alayensa wa kadhalika hakanan kana yurajjib shuriyanna kwaitarwa aidan baka ma zalika tare da wancan da muka faɗa gaba daya kan itiyani cewa mu dinga zuwa bil khisal al-dabi'i allati waradat wanda suka zo annabi na ga annabi sallallahu alaihi wasallama annaha tukaffiru dhunuba wa tana kankare dhunubai wa tutahhiru alqulub wa tana tsarkake zuciya min ar-rar da saqa wa sa'ir adran al-ulub da sauran wato zan aibobi hada yake wannan wa man qadara alaihi zammu to wanda Allah ya kaddara masa wani zunubi fil azal kin azal an kaddara sai kai wannan zunubi فليس عليه بعد الوقوع والنزول إلا المبادرة للتوبة ba abin da ake nema a wurin sa ya gaugawa ya gaugawa in da ya fada cikin wannan saban Allah ya gaugawa ya tuba wal iqbal ala sahili al amal maza maza ya fuskanci ayyuka kyawawa walaysa alayhi tajrid al qin al wurdi amma ba wai dan yayi saban Allah a shi kiran sai ji amma tajridi ba wala ya ala taqid bil adi ba sai an ji an sake maimaita masa alƙawari ba والأصل التي أصلي فيما عقد الناظم رحمه الله تعالى أبن ما لا يقول لا وأن بيت من هذه الأبيات لقوء أن بيتوتي هو مذكور أم فتيك في غير ما رسالة من رسائل سيدنا رضي الله عنه با وثيقة طيبة لتكون وثيقة شو الجان لا يربطها وخصوصا مسمى في الرسائل الأولى أو وثيقون سنفات رسالة الأولى أو رسالة شو الجان تبركو من الرسائل لك وثيقون المشتمل على هذا المعاني وان جوال المعاني تارو اقوال وثيقون شرط جنبيوة لعروضة انك دي شكمل وثيقون ذاك تجنسوا فإن لفظ الشيخ رضي الله عنه فيها وأن الرسالة أبن شرط جنبيوة فقاعد شكمتا يا بينا في اشتراك المحافظة على العوامل الشرعية يا بسبب شرعين نكيائي واغ أمرنين شريعة في الورد أشكم وردي ونسو بها من باب الغوث في كما تغابن ده في كتك تفتق انسان ذاتنا يتي وشروط الورد شرط الورد المحافظة على الصلاة هي هي بك صلى والعوامر الشرعية دع الأمر الأمرنين شريعة لا أكي هي يريد يعتد أقرو جرم يريد يتي رضي الله عنه شرط جاني عنهم بقدر الاستطاعة ونغنين إيكو فكي هي صلى لتكن أوامر الله دنواهيه لكي هي سوء ba bi kadar istiyadu gurgudan iko kama sharahu radiyallahu anhu kama inda shi tijjani ya bayyana fi risalar lati tali hadhihi ga wasiqansa da sikirin wannan bi qawlihi sadraha inda shi tijjani ya faɗa a farkon wasiqai ce wa ba'du bayan abin da ya gabata fa usi kunna muku wasiya bima awsaakum Allahu bi da abin da Allah ya muku wasiya da shi wa amarakum bihi da abin da Allah ya umarce ku da shi nahi bizil hudud cewa ku kiyaye iyakoki ومراءات عمل الله كيايه الامر ubangiji ala hasbi juhudikum bi gurgudan ikon ku wasiyatukum da iyawoku fa inna hadha shudnaiti kun ga wannan zamanun zamani ne in hada mabi qawajil amri shika shikan al'amarin ubangiji sun rushe jumlatan gabaki daya wa tafsilan da rarrabe wan hamakan nasu mutane sun dulme shi ma ya gurruhum shiga abin da yake cutar su duniyan wa ukhra a duniya da lahira da haifu la rujua mutane sun ba sa komawa wala ya kazata ba sa fadaka lima yusarrifu quluba ga abin da ke juya zuciya ila Allah zuwa ga Allah wal qubi ga abin da da juya wasu zuwa ga da tsayawa inda hududi inda Allah ya yi musu iyaka amran wa nahyan a umarninsa da hannunsa wala daqata li ahadin ba wanda yake da ego bi tawfiyati amrillahi ya cika lamarin Allah fi hadha alwaqti a wannan lokaci illa liman labisa hullatal ma'rifa sai wanda ya sa wato tufafin nan na sanin Allah au qaraba ko ya kusa sawa walakin sai dai haitu kana al'amru yadda lamarin da lamari ya zama kama zikir kamar yadda aka ambata wala mai jidil abdu masrafan bawa bai samu na majuya ba amma qamahu Allah ga abinda Allah ya aje shi to fal abqa khairun min al-aswad mai baki baki ya fi bakin kiran kulluhu duka gabaki da faturuku kubar mukhalafatul lahi saba Allah masafatu gurgudan ikon ku wa qumu ku tsaya bi amrihi da lamarin Allah ala azmi taqatu gurgudan iko to kaga abinda shauki ya faɗa a cikin wannan wasiya kenan wai wai zamanin sa kenan bai faɗa to ya kuma wannan zamanin namu zamanin zane ba yake faɗan cewa mutane ga abinda suka zama so ya inda yanzu ne ba illa annan nazima sai dai mai munatul muridi abbara ya fasarta an sharɗi ga wannan ga sharɗi na anan bil lazimi da cewa wanda yake malzumci wa qad taqaddama bayanu bayanul wajhi fi sani'ihi rahimahullahu ta'ala hakika ya gabata a bayanin fuskar da ya aikata haka Allah ya dade shi yace wal azru asali bima qadahu bi qawlihi ta'zirahu inda mala yace dinnan kowar ta washe da zuwa ƙarshe ma hu mazkurun wani abu ne da aka faɗa fi fusuli a cikin fasalin na sirat sayyidina radiyallahu anhu ina inda ake magana da biyo in shi da na sirarsa wa dalalati ala Allah ta'ala da shiriyar wasa zuwa ga Allah min jawahir ma'ani daga cikin jawahir ma'ani wal asru yace asali ko ma qadahu asra inda ma ne ya kulla magana fi qawlihi wa shaddada an-nakira fil ladin faqil shi ma mazkurun an faɗi wannan riba da abu da shayyar radiyallahu anhu abu amsoshin tambayoyi da aka shi da an ba da ayat alqur'aniyya da ga wasu ayoyin alqur'ani da aka tambayoyi ina da kitabul mazkur da wancan littafi da muka faɗa shi ne jawahir ma'ani wal asr bima qadahu fi qawlihi wa kana yuri bi furud al ani asalin da mana ya kulla wannan magana shi ma da yake shi da na kwadaitawa da kulawa da farallan aini shi ma an faɗe shi fi shafiyati arsalatu shafiya في غير وفي غيرها دبلق من الرسائل التي تكون في كل جنة وكذلك بما قده في قوله أبن يقول لا ليسوا بالمكفرات للذنوب أكيا إلى أبوان لسكي كم قرد من بيت شما أن أمتون في رسائل جل رسائله أما في يوم وسيكون شيء جنة الشافية كما رسالة الشافية وغيرها دون انت وما قوله ليسكما ومن كتب المجيد فالأصل فيه ما ثبت متواترا أصل ينفع أمن لا يثبت بعض إيبا صغيب عن الشيخ رضي الله عنه شيخ الجاني لأنه كان لا يأمر بالتجديد في بايا شيخ بايا أمرتا أجي أي تجديد من الوقوع في شيء من المخالفة دم أنفع أن يوان أبقى تكون صعبا الله كائنة ما كانت كون إذن صعبا الله ني أي تجديد الإذن بايا شيخ الجاني تجديد تجديد وإنما كان يأمر من بلغه أنه شيء من ذلك وأن الأبار يكي متى سوى يا أيكة إلم ونم أو شكا إليه شيئا هو أبو ليا كسا دا أيكة إلم هكا صدر منه بالتوبة بشروطها في الجنة في مضى يقوقاوا يجي يتوبة بشروطها وترك الإسرار كما كره آل أيكة وكره آل ذرك وعدم أيكة وعدم الأمن من مكر الله تعالى لا غير كما كره يأمن فيه daga makarin layi abinda shi da nake ganin duk wanda yaje samu Allah ba cewa zai je sai ya zo a mai tijiji ba a'a wannan je ne mu gafara Allah ya tuba kuma kada ya kara wa jami'u mashtamala alayhi abiyatu kai al-sab'a abinda dai wayannan baitoci guda bakwai suka kunsa ba'da al-bayt al-awwal bayan bayt na farko wa min tafsilati ya daga rabarban ma dalla alayhi abinda shi da nuna ya nunar wa muta'alliqatihi da abinda shi da ne ta aliki akai wa inna ma qussatul ma'asiya wato ma'afi an an keɓanci saɓon Allah a nan alƙalbiya na zuciya da zikir da an bato fi bisa da suluki a shimfiɗa sai ta suluki inda na a wurin motar biya da an na kullaha don dukkan zunubai a jullaha ko mafi yawan su minan asuwa bil qata sai daga dalilin da suke yanke lil muridi ga mu yake yanke muridi amma ho bi sanadihi ga abin da yake kai min al-wusul daga saduwa ila hadratil rabbil majid zuwa ga hadarar Allah mai girma kamar kana sayyidina radiyallahu anhu shugaban shawardana Allah ya darji ya zama yubaligu yana kai matuƙa fitan fiye a kore mutane an wani al'ujubi mutane su daina su daina su daina ujubi da ƙaye wal kifir su daina girman kai wai ƙulu shawardana da inda sahibahu ma mai ƙaye da girman kai wal iyazu billahi muna neman tsaye da Allah mamqutun abin ki ne wa'annahuma wa'annan sababi guda biyu ƙaye da girman kai min azamin zunubi sa daga mafi girman zunubai alqati'ati an Allah ta'ala yanke mutum gaban Allah wa yastashhadu li zalika har shi da ne kan kafa shaida da wannan duk istata sayyidina Adam alayhi salam da istara annabi Adam aminta Allah ta bada gare shi shine lu'ina al-la'in umira al-la'in sadda aka umarci shaydan lisujudi wa annabi Adam sajada fa aba sai istakbar ya girman ka istakbar girman kai kenan saboda girman kai abu ne babba fadurida da yaki yayi girman kai sai aka kore shi rahmatullahi daga rahman Allah wa kutibat alayhi al'anatu aka wajabta masa kuma tsinuwa ila yawmin din har ranar kiyama kullum in aka faɗi shi ran shi dan sai la'natullahi alayhi unzur al-jawahira da kaduban dal jawahir ma'ani za ka ƙarin bayani akan wannan alhamdulillah fatiha salatul fatih fatiha salatul fatih محبوب عليهم رباني أمين اللهم صل على سيدنا لكن تبتغوا لما بها أمر الله تسيري ومن أمر الحمد لله